أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن فرق موازينه فأولئك هم المفلحون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم ومن فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون Allah madaukakin sarki yake cewa faman saqulat mawazinuhu bil hasanati kenan wato wadda mizanin sa yayi nauyi da kyawawan ayyuka to fa ulaika humul muflihuna wa inna sune masu samun babban rabo a lahira duk mutumin da yayi kyawawan ayyuka daman kamar yadda muka faɗa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk abinda mutum zai furta to akwai mala'ika raqibu da atidu suna rubutawa to idan ka yawanta istighfari ka yawanta salatin annabi ka yawanta karatun alqur'ani ka yawanta faɗan abubuwa na alkhairi sai mizaninka sai nauyi na ayyukan alkhairi to ba shakka duk wanda wannan mizanin nasu yi nauyi da ayyukan alkhairi to shine Allah ya ce fa ulaika humul muflihuna ay al faizuna wa'annan su ne masu samun babban rabo Allah sanya mu a cikinsu na ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون
ومن كفت موازينه فأولئك الذين كسروا أنفسهم في جهنم خالدون Allah ya ce wa man kafar mawazinuhu wato bisayyi'ati kenan wadda kuma wato wato mizaninsu ya dawo da ya nauyi ba ya sauki babu kyawawan ayyuka sai munanan ayyuka a ciki to fa ulaiikal ladzina kasiru anfusahum wayannan su ne wadda suka yi asaran kayukansu fi fahum fi jahannama za su kasance a cikin jahannama khaliduna kuma masu tabbata ne in sun shiga cikin ta Allah ya kiyaye mu تلفظوا النار فيها كارهون تلفه وجوههم النار وهم فيها كادهون سبحان الله الله madaukakin sarki yace idan suka shiga wutar jahannama talfahu wujuhahum nar wutar sai ta yiwo kansu sai ta kone fusaken su duk naman da yake fuskan ka wutar sai ta kone Allah kiyaye eh wahum fiha kalihuna Allah madaukakin sarki yace sai kaga fuskar tasu ta kone sun dawo شمرت شفاههم نول العليا والسفلى عن اسنانهم ويقال لهم wato sai kaga fatar bakin su ta leɗin nan sai ta kone gaba daya ita kuma ta saman ita ma sai ta kone har zuwa saman kansu sai kaga in ka hango su to ba za ka ga komai ba kawai sai hakwarin za ka hango kawai da kasusuwan fiskar naman ya cinye gaba ɗaya Allah ka kiyaye mu Allah ka kiyaye mu daga wuta albarkar annabi alaihi salatu wassalam to shine Allah nan madaukakin sarki yake faɗa yake wa hum fiha kalihuna ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum biha tukazzibun to sai Allah ya sa mala'iku su ce musu alam takun ayati min alqur'ani tutla alaikum shin ba a karanta muku ayoyin alkur'ani ba ne ba ayoyinmu ne na alkur'ani ake ta karanta muku ba ake ta tsorita ku da wannan wutar amma kuka yadda sai da kuka saka kuka ɗau mugayen kuka aikata munanan ayyuka har kuka shigo cikin wannan wuta a'udhu billahi fa kuntum biha tukazzibuna kuka kasance kuna ƙaryata ayoyinmu nan an karanta muku ayoyin nan namu daga duniya malamai sun karanta annabawa sun karanta amma sai kuka kafurce kuka ki ku yi imani gashi kun zo kun fada cikin wuta wa kuntum biha tukazzibuna sai kuka kasance kuna ƙaryata su
قالوا ربنا غلب غلبت علينا سكوتنا وكنا قوما ضالين قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين wato mala'iku za su gaya musu haka su ce yanzu ba ayoyin Allah ne zai ce wa mala'iku su gaya musu ba ayoyin Allah ake ta karanta muku wani alkur'ani amma kuka dinga karyatawa har kuka zo kuka shiga cikin wuta qalu sai su ce rabbana ya Allah ubangijin mu galabat alaina shiqwatuna ai wato shakiyancin mu rashin arzikin mu shine ya rinjaye mu Allah ya kiyaye wa kunna qauman dallin gashi mun kasance mutane wa kunna sai muka kasance mutane ne dallin batattu anil hidayati ga barin shari'a su da kansu za su dinga faɗan haka Allah ya kiyaye ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun sai su dinga cewa rabbana ya Allah ubangijin mu akhrijna minha Allah ka fidda mu daga cikin wutan nan fa in udna Allah idan ka fidda mu a cikin wutan nan muka koma duniya za mu yi ayyuka na gari fa in udna in muka koma ila mukhalafati zuwa ga saƙawa dukkan dokokin da ka bayar to fa inna zalimuna haqiqa mu mun zalunci kanmu kenan قال اخفروا فيها ولا تكلمون قال اكسؤوا فيها ولا تكلمون أعوذ بالله وقال لهم بلسان ملك سي الله أبنجي سي غيا مسو أما أهرت ملائكة سي الله يتي مسو اكسؤوا فيها واتو ابعدوا في النار واتو كمان يد أكي قران كري to haka iksa'u wato tafi uba ne wuri irin ku ne santa daga gare ni wala tukallimun kar ku sake min magana fi rabbil azabi ankum akan in yaye muku azaban nan to kar ku sake mun magana to a'udhu billahi an ce yan wuta in Allah ya gaya musu haka yace iksa'u fiha wato tafi ku bani wuri kada ku sake mun magana to daga nan kuma shikenan ba za su sake magana da Allah ba da suna ta magana da Allah su faɗa Allah ya gaya ya tambaye su su faɗa to da Allah ya ce musu iksa'u fiha ku tafi ku bani wuri ku gafara daga nan shikenan kuma daga nan shikenan sai a kama su gaba ɗayan su sai a sa su a cikin akwati na wuta akwatuna za a sa su a cikin wutar jahannaman ma amma sai a sa su a cikin akwatuna sai a rufe shi kenan kuma ba su ba magana da Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a wa'annan ayoyi da Allah yake karanta mana fa duk da mu ake wanda ya riga ya mutu shi kam ya riga ya mutu ya je ya samu abin da ya samu mu da muke sauran rayuwar nan duk Allah mu yake tsoritarwa dan mu kiyayi wuta wuta ba ta da kyau ita wuta fa idan Allah ya kiyaye ita gaba ɗaya gidan na wuta ne katangun gidan na wuta ne ɗakunan da aka yi giggina a cikin wutar duk na wuta ne da wuta aka yi su sannan idan Allah ya kiyaye wanda suka shiga ciki za su ga katifun da ake kwanciya a ciki na wuta ne shimfiɗin ma na wuta ne ruwan da za a sha a cikin wutar jahannama ruwan ya fi wutar ba zafi saboda shi wato wato wannan mai sulkamaki ne da abubuwa na ɗiwa na farjin mazinata shi ne ake mai da shi ruwan in suka ji ishirwa suka yi ta ihu wayo wayo wayo wayo ishirwa sai a ebi wannan ruwan sai a ba su su sha to da kafiri ya ebo ruwan ya fuskanto fuskarsa kafin ma ya sha ruwan sai fuskar tasa gaba ɗaya sai ta saboda zafin ruwa sai ta ta wannan ta ɗaye gaba ɗaya ta faɗa cikin kwanon da zai sha ruwa haka zai sha ya sha kuma ya kasayar da kayan cikinsa gaba ɗaya saboda za tsaba zafi Allah kiyaye mu da wuta mutum ya ta addu'a Allah kiyaye shi da wuta duk abin da ka ji an ce Allah ya hana shi kai kokari ka kiyaye shi saboda azabar Allah ba ta da kyau Allah ka kiyaye mu Allah ka kiyaye mu Allah ka kiyaye mu إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين الله مدوكين سركيتي إنه كان فريق من عبادي lallai akwai wasu yanki daga cikin bayina humul muhajiruna su ne wanda suka yi hijira daga garin makka suka tafi madina sahabban manzan Allah ya da suna cewa rabbana ya Allah ubangijin mu amanna mun yi imani da kai wato suna faɗin la ilaha illallah shine imani da Allah faghfir lana suna istighfari suna Allah ka gafarta mana zunubanmu warhamna Allah ka ji kanmu wa anta khairur rahimin Allah kai ne mafificin dukkan wani mai ji kan masu dukkan masu ji masu jika menene ake cewa masu jin kai Allah kai ne kai ne mafificin masu jin kai to haka suke faɗa sai Allah ya ce fattakatumuhum sukuriyan to sai kuka rike su da izgili kuna ta musu izgili idan suka ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna wucewa sai su yi ta musu izgili manzon Allah da kansa in yana wucewa sai su dinga masa izgili su dinga cewa hadha allazi ba sallahu rasula yanzu wannan shi ne Allah wai ya aiko shi ne annabi yanzu Allah ya rasa wanda zai aiko sai wannan shi ne annabi suna yi wa manzo Allah jafa'i suna ta izgili har ma suna cewa manzo Allah can da zai je kasuwa sai suna cewa fa mali hazar rasul ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq wannan an ce shi annabi to zai samu wannan annabin iya zuwa kasuwa kuma kuma ya akulu ta'ama yana cin abinci ai da annabi ne wato kare ci abinci kenan Allah ya ce, "Ah, to, ai ba mala'iku muka aiko a ƙasa ba, da mala'iku ne ku ɗin kuke yawo a ƙasa da sai a aiko mala'ika zuwa gare ku, amma tun da ku mutane ne sai Allah ya kawo shugaban halitta a cikin ku, to suna ta izgili shi ne alan Allah yake gaya musu, fattakattu muhun su kuriya, kuna riƙansu da izgilanci, kuna musu izgilanci, kuna musu ba'a kenan hatta an saukun zikiri wato har ma ba'ad da kuke yi wa su wa'annan bayan Allah ya mantar da ku daga ambatonmu kuka daina ambatonmu ba kwa karatun alkur'ani sai izgiri da kuke yi musu wa kuntum minhum tadhakuna kuka kasance tadhakuna minhum kuna musu dariya to gashi yau kuma kun haɗu da azaba Allah kiyaye mu إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون الله مدوكين سلكي يتي إني جزيتهم اليوم yau dai gashi nan na saka musu bima sabaru bisa hakuri da suka yi alastihza'ikum bihim bisa izgili da kuke ta musu da walakanci da kuke yi musu su mu'minan da suka yi haƙuri suka rabu da ku suka yi ta bin Allah to gashi yau Allah ya ce na saka musu annahum humul faizuna annahum su inna humul faizuna su ne masu babbar rabo su suka samu babbar rabo kenan a wajen Allah tabaraka ta'ala قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين Allah madaukakin sarki sai ya tambayi su kafiran kenan bilisani malakin wato da harcen mala'ika Allah ne zai magana da su amma da harcen mala'ika sai a tambayi kafirai sai a ce musu kam labistu kam labistu qala kam labistu sai a ce nawa ne adadin zaman da kuka yi fi duniya wa fi quburikum yaya yawan zaman da kuka yi a duniya eh kamar ana tambaya ne a ce kamar adadin zaman da kuka yi a duniya da zaman da kuka yi a kabari kan kan nawa ne adadin zaman da kuka yi ka duba fa duk zaman da aka yi a duniyan nan ana ga an dade ko mutum ya je ya shiga kabari ya shekara wajen dubu a cikin kabarin amma gashi Allah yana tambayar su saboda bala'in da suka samu kansu shikenan sai su rude in an tambaye su sai su ce sai su ce labisna yawman aw ba'da yawmin ai zaman da muka yi da kabari da duniyar gaba ɗaya muna ga wuni ɗaya ne ko kuma bai kai ma wunin ba na lillahi duk fa saboda bala'i da suka gani a lahira kaga saboda haka kada mutum ya manta wato ya shagaltu da duniyar nan dan abun dan kaɗan ne kamar hadisi da na gaya mana ran nan cewa za a zo da mutumin da ya fi kowa jin daɗi a duniya sai a kawo shi kuma kafiri ne sai a tsoma shi a wuta idan aka tsoma shi da a wuta aka ɗago shi sai mala'iku su tambaye shi su ce kai ka taɓa jin daɗi kuwa sai ce ina shi ya bai san ma mai daɗi ba o mashin nan kawai da aka yi ya manta duk daɗin da ya ji a duniya to haka kuma za a zo da mutumin da ya bi Allah a duniya amma kuma kullum cikin wahalar rayuwa da ƙyar ake cin abinci talaka ne fito amma kuma ya haƙura ya haƙura da duk saƙon Allah ya tsaya yana ta bin Allah tabaraka wata'ala to in aka zo da shi aka tsoma shi a aljanna aka ɗago shi sai a ce masa kai ka taɓa shan wahala ko a duniya sai ce ina ya manta saboda albarkar da take cikin aljanna to kaga dai ga kafirai Allah yana tambayar su kam labistum fil ardi adada sinina qalu labisna yawman aw ba'da yawmin sai su ce gaskiya zaman da muka yi a duniya da kabari muna ganin wuni ɗaya ne ko kuma aw ba'da yawmin ko ma bai kai wunin ba saboda bala'i da suka gani fas'alil adina sai su ce to ku tambayi al'ad fas'alil adina ku tambayi mala'ikun da suke kididdige ayyukan bayi ku ji nawa ne zaman ku a cikin kabari da duniya na
قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون قال تعالى بلسان مالك Allah Ubangiji sai ya faɗa da harshen wannan mala'ikan sai ya ce in labistum illa qalila ai zaman da kuka yi a kabari da duniyar gaba ɗaya ɗan kaɗan ne lau annakum kuntum ta'lamuna da dai kun san wato miqdaru lubsikum min ad-duli kana qalilan bin nisbati ila lubsikum fi an-nar duk zaman da kuka yi da dadewan da kuka yi a duniya da kabarin za ku ga ɗan zaman ai ɗan kaɗan ne kuka yi da za ku san irin zaman da za ku yi a cikin wuta daɗewar da za ku yi a cikin wutan nan khalidi na fiha har abada to da za ku gane lallai zaman da kuka yi a duniya ɗan kaɗan ne Allah kiyaye أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون Allah madaukakin sarki yace afahasibtum yanzu kuna zato ne ko kuna tsammanin annama khalaqnakum abasan cewa mun halicce ku ne kawai saboda wasa kuna tsammanin mun halicce ku ne saboda wasa la bi hikmatin ba dan wata hikima muka halicce ku ba mun halicce ku ne kawai dan wasa wa annakum ilaina la turja'una kuma kuna tsammanin ba za ku dawo zuwa gare mu bane na'am وتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وتعالى الله عن العبس وغيره مما لا يليق به Allah ya ɗaukaka ga barin wasa da dukkan abun da bai cancanta a haɗa shi da Allah a danganta wa Allah da shi ba. Almalikul haq shine sarki na gaskiya shi Allah din. La ilaha illa huwa babu wani abun bauta da gaskiya sai shi rabbul arshil karim shine ubangijin al'arshi alkarim mai girma na ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الخاسرون الله مدوكين sarki yace wa man yad'u ma Allah wanda ya bauta wani tare da Allah ya hada Allah da wani abun bauta akar ilahan wani abun bauta akar daban la burhana lahu bihi ba shi da wata hujja bisa hada Allah da wani fa inna ma hisabuhu inda rabbih wato hisabinsa sakamakonsa yana nan inda rabbihi a wajen ubangijinsa Allah dai ya ce kar a haɗa kowa da shi sannan shi kuma ya haɗa wani da Allah to zai samu jaza'uhu sakamakon aikin da ya aikata mummuna inda rabbihi a wurin ubangijinsa innahu la yuflihul kafiruna innahu yadda sha'anin kuma yake la yuflihul kafiruna wato su kafirai ba za su rabbanta ba ba za su samu babban rabo ba kenan Allah kiyaye وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وقل كتي يا رسول الله كتي رب يا الله ubangijina اغفر الله كغفرت وارحم الله كدكم مؤمني wa anta khairur rahimin kai ne mafi alherin dukkan wato masu jin kai wato abdalu rahmatir rahim kai ne mafificin dukkan wani mai jin kai kenan to sura ta zo ƙarshe za mu shiga wata sabuwar surar kenan na'am سورة النور مدنية وآية اثنتان وستون آية مم.
بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون وأن إتاكي سورة النور أمدينة الله يسوق أدى إتا آيو ينتا ستنة دهدو تنا فارا ودهكا بسم الله الرحمن الرحيم إتا سورة النور إنن سورة مي جرمه ayoyin alkur'ani duk masu girma ne amma Allah yana fifita wasu akan wasu tana da girma kwarai da gaske saboda akwai hukunce hukunce a cikinta kafin ta kare za ku ji hukunce hukunce sun kai wajen guda goma a cikinta farko dai akwai hukunci akan zina mazinata da abin da Allah ya ce a musu akwai hukunci akan wato hukuncin kazafi kai wa wani kazafi abin da Allah ya ce a ma akwai hukuncin akan li'ani akwai hukunci na neman izini in ka zo za ka shiga gidan mutane yadda za ka yi sallama da yadda za su baka izini ka shiga kenan sannan akwai hukuncin aurar da yara akwai hukuncin mukataba na bayi sannan akwai hukunce-hukunce ne da yawa sun kai guda goma kuma surar tana da girma tana da girma kwarai da gaske sai umar wato ya aikawa ya aika wa mutanen kufa da wasiƙa sai ya rubuta musu ya ce allimu nisa'akum suratun nuri ku sanar da matanku wannan suratun nurin kenan ku koya wa matanku saboda irin ladubobi da suke cikin surar na zamantakewa na aure da wasunsu kuma sai da sai da matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Aisha ita ma tana gaya wa mutane tana cewa lalle lalle tana cewa ku sanar da tana cewa ku sanar da kafin ku kai ƴaƴanku gidan miji to ku sanar da su suratul nuri eh tana cewa la tunzilun nisaa fil gurab wa allimuhunna suratul nuri wal ghazal take cewa in za ku kai ƴaƴanku ɗakin miji za ku aurar da ƴaƴa to lalle ku sanar da su ku koya musu ita suratul nuri din nan sannan kuma ku koya musu gazal wato shine kadi irin kadi da ake na mata na da yanzu ana yi kuwa ana yi kuwa kauye ko ba yi ana yi ko kadi kadi din nan yanzu kaga sai mu dauke shi kaman dinki eh sana'a dai sana'ar ma kenan eh sai da Aisha tana cewa in za ku aurar da 'ya'yanku mata kafin ku kai su ɗakunan angwayensu gidan da aka aurar da su kenan to ku koya musu suratun nuri wannan sura ta alkur'ani wanda za mu shiga cikin take saboda ladubobi na zaman zamantakewa da ilimi da yake ciki na zamantakewa na mata sannan kuma ku koya musu a lokacin da ya tace gazar kaɗi irin kaɗi kamar eh kaɗi ko eh irin yadda ake kaɗin zare ɗin nan wato abin nufi dai ku koya musu wata 'yar sana'a in za ka aurar da 'yarka ka sa ɗan koya mata ko ɗinki ka saya mata keke saboda idan ta je gidan auren ita ma ta samu ɗan wani abu da za ta dinga yi wadda ko da ranar da bata samu wani abu ba a hannun mijin sai kaga ita ma tana da wani abu da za ta rufa wa kanta asiri saboda mu maza ba ma son yawan bani ba ɗin nan Eh, bare ma kuma yanzu ga yadda ƙasa ta kasance saboda haka lallai lallai a koyawa mata sana'a mace ta kasance tana da sana'a dan wani abu duk da bai kai ya kai ba sai kin tambaye mijinki ba dan wani abu duk da ya kamata ki yi wa kanki in kina yi to sai ki ga shi ma ba kya firgita shi amma ko da kika yi kansa ba ni kudin o ba ni kudin sabulu ba ni kudin waye ba ni to sai ya tsane ki ba da ya ganki zai ga kawai wani abu kika zo tambayar sa ya kamata kamar yadda hadisin nan na sayyida Aisha ce ku koya musu kadi to a koya wa su yara kafin a aurar da su ko irin ɗan sana'a na irin irin ɗan abubuwa dai gashi wanda ake na sayarwa wanda yara za su dinga shiga gida suna ɗan sayowa ɗin nan ɗan naira goma ishirin ɗin nan shi yana rufa wa mata asiri ga dai ba wani kuɗi ba ne mai yawa to ita wannan sura tana da girma ƙwarai da gaske Allah maɗa ka karanta ne? Allah maɗaukin sarki ya ce suratun anzalnaha wato hazihi suratun eh ana kaddara hazihi suratun eh to amma an shafe hazihi din sai a ce suratun anzalnaha wato ma'ana hazihi suratun wannan sura ce anzalnaha wanda muka saukar da ita inji Allah wa farabnaha kuma muka wajabta ta wa anzalna fiha ayatin bayyinatin kuma muka saukar da ayoyi wato masu yin bayani filla filla a cikinta la'allakum tazakkaruna hakika ko ku za ku wa'astu in kuka ji ta kenan tazakkaruna nan ai ta tazakkaruna ne to sai aka cinye ta ɗayan aka mai da shi tazakkaruna
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين Allah maɗaukakin sarki ya ce azzaniyat wato mace mazinaciya wazzani da namiji mazinaci fajalidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda idan kuka kama su to a musu bulala kowane ɗaya a cikinsu a masa bulala ɗari mace mazinaciya da kuma namiji mazinaci in an kama su da shaida to kowanne a masa bulala ɗari amma ko wanda ba su taɓa yin aure ba wanda ba su taɓa yin aure ba su za a yi wa bulala ɗari ɗari amma wanda suka taɓa yin aure to su jefe su za a yi da dutse za a jefe su har sai sun mutu ana jifa har su mutu amma kamar wanda bai taɓa yin aure ba to lallai in an kama su suna zina kuma aka zo da shaidu guda hudu to su za a musu bulala ɗari ɗari ne amma fa kamawar tana da wahala ƙwarai da gaske eh kuma ita shari'a duk abin da yake haddi ne ma ba a cika son har a zo a kama mutum din har a masa haddi shi yasa zaka ga dokokin yadda Allah yake tsara su kafin ka kama mutum din ma yana da wahala an fi so ma idan Allah kiyaye yanzu ka zo ka samu wani da wata suna yin lalata to kafin ka je ka kira wasu su shaida ka ɗan yi gyaran murya ma ko ka ɗan yi wani zikiri kana wucewa la ilaha illallah la ilaha illallah eh ko ka dinga ko ka daki kofar da kafarka to kaga in suka je za su tashi su daina zina din to haka yafi sauki saboda Allah baya son a tozarta mutum amma idan suka ƙi har aka kama su yadda fa ake kama su sai idan ka zo ka same su suna yin lalata kamar turmi da taɓarya kamar turmi da taɓarya amma don ka zo ka same su kawai suna lullube a cikin mayafi ba kai saka ce suna zina ba in ko ka faɗa kai karshenta kai ɗin sai a maka bulala in ka zo ka same su suna yi turmi da taɓarya sai ka je ka kira shaidu ka kira wani ka ce zo ka gan su shi ma ya zo ya gani a kira wancan ya zo ya gani sai an samu shaidu guda hudu to yanzu an samu shaidu guda hudu nan to shikenan sai a kai su kara wajen alkali a ce ga su wani an same su suna lalata kuma ga shaidu nan guda hudu to shi alkalin zai binciki shaidu tabbas kun gan su kamar turmi da taɓarya eh mun gan su kamar turmi da taɓarya to in an tabbata shaidu hudu sun ba da shaida to shi kenan sai a musu bulala ɗari namijin a masa bulala ɗari ita matar ita ma a mata bulala ɗari kuma yadda za a musu bulala sai an tara mutane wale shar azabahu ma tsa'ifatun min al-mu'minin a samu wani yanki na mu'minai su zo su shaida su ga yadda ake azaba to an fi so akalla dai a mazhabar mu ta malikiya imam malik ya ce akalla mutum hudu adadin wanda suka kawo suka gani suka ba da shaidan to a samu mutane kamar mutum hudu su zo su ga yadda za a zane su kuma idan za a zane su idan za a zane su shi namijin a mazhabar mu ta malikiya an ce a kwaɓe shi ta yi yana da cushe ya sa falmara ya sa wata riga ya yi ta daddan karami guda yadda ko an zane shi ba zai ji ba to imam malik ya ce a kwaɓe shi amma ita matar ba za a kwaɓe ta ba sai dai in an tabbata ita ma tana da cushe wato ta sa zannuwa da yawa don kar ta ji bulala to sai a cire wannan zannuwan a bata zani fele-fele sai a bata ta ɗaura saboda in an zane ta ta ji bulala kuma sannan wanda zai zana su sai a samu ƙato wanda zai iya zana su amma fa wajen zana su kar a samu bulala irin ƙatuwar bulala irin ta fadawa ɗin nan ko irin ta sojoji kar a samu kuma yar ƙaramar bulala irin ta zane yara a makarantar islamiyya idan an kawo wasu wajen manzo Allah za a zane su manzo Allah ya ce ku kawo min bulala sai aka je aka kawo wata ƙatuwar bulala sai manzo Allah ya ce a'a dunan haza ba banda wata katta kai wannan to sai aka je aka kawo manzo Allah yar bulala yar yar dorina haka yar irin ta zana yan islamiyya din manzo Allah ya ce a wacce tafi haka kuma to shine aka je aka kawo matsakaici a katta girma sosai yadda in an zabga mutum zai samu illa kar kuma a kawo yar kankanuwa wanda in an zana shi ma ba zai san an zana shi sannan ko mai zanawar idan ya zo zana su haka zai dinga yi cap cap cap haka kada ya ɗaga hannunsa har a ga hamatarsa eh ka san wani haka kawai zai miƙe da ƙarfi ba don keta a ba a son haka eh ya dinga zanawa da cap cap cap haka har ya musu ɗari a yi wa matar ɗari a yi wa namijin ɗari to kuma a mazhabar mu ta malikiya bayan an musu ɗari ya zo a cikin sunan manzo Allah kuma sai a bakuntar da su sai a ɗauke mutum sai a misali yanzu a nan garin ne aka kama mazinaciya da mazinaci da shaida da komai idan aka zane su to sai a ɗau misali namijin sai a ɗauke sai a yi kaman kamaru da shi ya je shekara guda sannan a dawo da shi kaga a shekara guda zai je ga wata al'ada wadda ba irin tasa ba eh kuma idan aka je din fa ba sake shi za a yi ta yawo a cikin mutane ba zuwa za a yi a kulle shi a canje shekara guda ya ta zazzabi ya ta fama da abubuwa to shi kenan daga baya sai a dawo da shi to haka lamarin yake akwai shi hukunci irin wannan yana da wuyan sha'ani akwai mutanen duniya suna yawan zargin musulunci musamman kafirai suna cewa wai haddi yayi yawa a cikin musulunci to ai rashin adalci suke mana ka ji mana irin dokokin da aka sa kafin a iso a yi haddin a zamanin sayyidina umar wani mutum ya je ya samu wani yana lalata da wata sunansa mugira mugira wanda aka samu yana lalata to shikenan sai ya je kira shedu shedu suka zo suka gani kowa ya tabbatar sai na umar ya kira su ya ce wannan mutumin ya kira su ya ce wannan mutumin mutumin kirki ne yana daga cikin sahabbai sannan gashi karfa kuma sa ƙarya kai ka gan shi turmi da taɓarya ɗayan ya ce in shi ya gan shi wanda ya fara gani ya kira mutane shi ya ce ya tabbata ya gan su turmi da taɓarya aka ce ya koma gefe sai aka kira ɗayan kai ma ka gan su turmi da taɓarya kar fa ka yadda ka masa ƙarya ba ka ga fa yadda dare a wajen manzo Allah sai ya ce wallahi tallahi shi ma ya gan shi turmi da taɓarya duka uku na hudun sai ya ce to ni dai gaskiya na gan su a kwance da mayafi amma dai ni turmi da taɓarya da ne kan magani ba sai sai na umar yace to dukkan su wayannan azabi sun yi kazafi a musu bulala sun yi masa kazafi aka zazzane su gaba ɗayan su aka zo kan wanda ya kawo ƙara shi ma aka zane shi akan yayi kazafi aka zane shi aka zane su ya tashi ya tsaya yace wallahi tallahi ko za a kashe ni na gan su suna zina sai na umar ya ce ya sake yin kazafi a zane shi aka kwantar da shi ba aka zane shi ya tashi ihu ya ta ya tsaya ya ce wallahi ko za a kashe ni lafiyar su suna zina sai na umar ya ce a sake zane shi sai sai zina ya ce a a bashi a bashi to shikenan sai aka ce to a sanar a madina daga yau shi ba adili ba saboda ya yi wa wani kazafi ko wata ya gani ba za a ɗauka ba ba adili ba ne to kaga a hankali shari'a sabanin hankali ce a hankali kam mutum uku duk sun gani dan mutum daya shi din ba ai ya gani ana kwance a cikin mayafi amma wannan turmi da tabariyar shi ya ce bai gani ba amma ka duba duk an zane su kaga a hankalce dai kai ai wannan abun kaman an yi shi amma da yake ita shari'a sabanin hankali ne to shi yasa saboda haka lallai lallai a kiyaye kada wani a dinga yawan mutane sharri idan mutum ba a tabbatar ba ba ka da wani tabbas a kai to in ka faɗa ba ka ja wa kanka ya kai ma sai an maka bulala ta ba dan ba ka da shaida sai ka kawo shaida sannan kuma in an zo bulala imam malik shi cewa ya kwantar da mutum bayansa za a zana bayan mutum za a zana Allah kiyaye mu Allah ya tsarkake garin mu daga wannan abubuwa na zinace zinace albarkacin manzo Allah subhanahu alaihi wasallam shine Allah ya ce wala yashhad azabuhum ta'ifatun minal mu'minin lalle lalle a samu wani yanki na mu'minai su shaida azabar da za a yi musu lokacin da za a musu bulalan kenan eh na'am الزاني لا ينكه إلا زانية أو مسركة والزانية لا ينكوها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين الزاني لا ينكه إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكهها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين الله ما أوكي سركيتي الزاني لا ينكه إلا زانية shi mazinarci ai ba wacce zai aura sai mazinaciya yar uwarsa kenan aw mushrikatin ko kuma mushrika wazaniyatu ita kuma mace mazinaciya la yankihuha illa zani ba mai aurenta sai mazinaci aw mushrikin ko mushriki wa hurrima zalika alal mu'minina wato wa hurrima zalika nikahaz zawani Allah ya haramta wannan alal mu'minina a bisa mu'minai to shi mutumin da yake ya shahara da sha'anin zinace-zinace to kar a bashi ya auri saliha kamimmiya in an ji labari shi dai fasiki ne to ya nemi yar uwarsa fasika ya aura eh haka kuma ita ma wadda ta shahara wajen fasikanci an tabbata yarinyar fasika ce to mutumin kirki kamimme kada ya aure ta ko da an ji labari to lallai a sanar da shi a ce to wacce ta shahara kan kaza saboda haka sai a kiyaye kaga wata hikima kuma ta Allah can wajen zina sai Allah ya ce azzaniyatu wazzani sai Allah ya fara ambatan mace mazinaciya sannan aka ambaci namiji mazinaci wajen sata kuma sai aka fa aka ce as-sariqu was-sariqatu sai aka fara ambatan namiji barawo sannan da mace barauniya saboda yawanci duk inda kake ka ana zina din ai matan su suke sa ake zina saboda su suke yin dinke-dinken banza suke sa kaya na banza har marasa tsoron Allah kuma su kasa kame kansu su fuskance su kaga ita ta jawo ke shi yasa Allah ya ce azzaniyatu mace mazinaciya to wajen sata kuma sata ai akwai abu kamar na karfin hali a ciki to ita kuma mace ba ta da karfin hali sai aka ce as-sariqu barawo namiji sannan zai aka ce wa sari kacu da barauniya mace mace ba za ta iya zuwa idan ta shigo gida za ta yi sata ta ji an ce waye wannan ba za ta iya ba ma ba ta ma da karfin zuciyar da za ta iya faɗowa gida da dare ta zo ta yi sata amma shi namiji shine mai karfin zuciya zai faɗo gida da dare in ka ce waye wannan ne ma zai ce ma kai ma waye wannan saboda shi ma wai karfin zuciya irin na barawo shine Allah madaukakin sarki yake cewa وهرم ذلك على المؤمنين قالوك
والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون الله مدوكين sarki yace wallazina yarmuna almusanat wa'annan da suke jifan wato musanati alafifatu kamin miya dizzina da zina haka kawai ka jefi wata kamin miya ka ce ta yi zina bayan ita kamammiya ce ba mazina ce wacce Allah ya ce sun malam ya tubi arba'ati shuhada sannan kuma ba su zo da shaidu guda hudu ba ai sai su zo da shaidu guda hudu wanda suka shaida lalle lalle ita mazinaciya ne an same su suna lalata da wani turmi da tabarya amma in dai ba su zo da shaidu guda hudu ba Allah ya ce fajaliduhum samani na jalda ku zane su ku musu bulala tamanin kamar yadda muka faɗe da sai na umar yawa in can mutane bulala tamanin saboda sun musu ƙazafi kuma bayan an musu bulala tamanin ɗin wala taqabalu lahum shahadatan abadan kada ku karɓi shaidar su har abada kamar yadda sai na umar ya sanar da wannan mutumin ya ce kar a sake karɓar shaidarsa saboda ba adili ba ne eh saboda haka mutane su kiyaye jifan mata haka kawai kaga yarinya ko wata mace ba kada wata sheda ba ka kada sheda ka ce mata waccan ma lalata take a kiyaye wannan eh zaka jawo kanka fitina bulala ne akan ka guda 80 ko ba a yi maka ba a duniya idan ka mutu Allah zai sa a maka a lahira Allah ya kiyaye mu Eh, wala taqbalu lahum shahadatan abada Allah eh, Allah ya ce kar ku karbi shedar su har abada wa'ula'ika humul fasiku wa'yannan kuma su ne fasikai wato masu ƙetare hanyar Allah kenan fasikai duwanda zai zargi wata da lalata sannan bai zo da shaida ba to kar a karɓi shaidarsa har abada kuma lallai shi ya dawo fasiki إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا سيدي وإنهم ود سك توبا من بعد ذلك بايا ونن سك توبا وأصلحوا عملهم هم سك جار أيكنسوا suka daina zargin mutane da jifan mutane da irin wannan mummunar magana to fa inna Allah ghafurun lahu Allah zai gafarta musu kasfin kazafin da suka yi rahimun bihim Allah kuma mai jin kai ne a gare su tunda sun tuba Allah ubangiji zai karbi tuban su amma dai lalle lalle su kiyaye
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أهلهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أهدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين to nan kuma wani hukunci za a shiga mutumin da yake zargin matarsa ya jefe ta da zina ko ba shi da wata hujja amma dai shi bai yarda da ita ba yana zargin matar nan tasa mazinaciya ce to amma ba shi da hujja ولم يكن لهم شهادة ولم يكن لهم شهداء عليه ba shi da wata hujja kuma illa anfusuhum sai dai su kansu kai ne kawai kake zarginta baka yarda da ita ba kana ganin wannan yarinyar mazinaciya ce amma ko baka da wani shaida da ka kama ta da shi amma dai kana zargi to wannan fa fa shahadatu ahadihim arba'a shahadatin billahi innahu lamina sadiqina to shikenan fa shahadatu ahadihim sai a kai su wajen alkali ya kai ta wajen alkali ya ce ni fa ban yadda da wancan ran ba ina zargin ta tana sha tana shashanci na zina to sai alkali ya ce kana da shaida ba ni da shaida to sai ka zo da shaida sai ka zo ka rantse sai a kira ka a kira shi shi ya rantse sa hudu ita ma ta rantse sa hudu ta cika da na biyar da la'ana sai sai ta zo ta rantse shine na walazina na fashadatu alim arba shahadatin billahi ko innahu la min as-sadiqin innahu cewa shi la min as-sadiqin yana daga cikin masu gaskiya na والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين wal kamizatu alla adatallahi alayhi in kana min al-kazibin wato sai ya cika ta da nabiyar din yace Allah anatallahi alaihi la'anar Allah ta tabbata a gare shi in kana min alkazibina in ya kasance cikin makareta wato yadda ake yi sai ya zo ya tsaya ya ce ya rantse ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa ina mazinaciya ce ya sake rantsewa mazinaciya ce ya sake rantsewa sai ya rantse sau hudu sai ya ce na biyar ɗin sai ya ce billahi da ziyaran sai mazinaciya ce in kuma ba mazinaciya ba ce to la'anar Allah ta tabbata a kansa wato Allah ya tsine masa sai ya rantse ya faɗi haka to idan ya faɗi haka sai a ce to koma gefe to shikenan ita ma sai a kira ta to bismillah ويدرأ عنها العذاب أن تشعر أربعة آلاف بالله إنه لمن الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادة بالله إنه لمن الكاذبين to shikenan sai ita kuma sai ta zo ita ma ta rantsi saboda ta tunkuɗe wa kanta haddi tun da shi ya rantsa ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa matan nan tawa mazinaciya ce har sau hudu na biyar kuma ya ce ya rantse da Allah matar sannan mazinaciya ce in kuma ba mazinaciya ba ce to Allah ya tsine masa la'anar Allah ta tabbata a kansa to kaga fa shi kam ya riga ya gama rantsuwa to idan ba ta rantse ba to tabbas ita mazinaciya ce to dole ita ma ta zo ta rantse to ita kuma in ta zo rantsewar ita ma sai ta rantse sai ta ce na'am والخامسة a wa an tashhadu dai ويدروا أنها الأذاب أن تشهد أربع شهادة بالله إنه لمن الكاذبين سيتلو ترنسي إتما سوهدو سيتتشي بالله الذي لا إله إلا هو قريا يكيم بالله الذي لا إله إلا هو قريا يكيم بالله الذي لا سيترنسي سوهدو نعم والخامسة والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصالحين to na biyar din sai ta ce billahi allazi la ilaha illa huwa ta rantsa ta hudu ta ce billahi allazi la ilaha illa huwa ƙarya yake mu sai ta ce na biyar rantsuwan sai ta ce idan ba ƙarya yake mu ba fishin Allah ne kuma ya sauka kaina in dai shi gaskiya yake yi to fishin Allah ya sauka kaina to shikenan fa ita ma ta tunkuɗe wa kanta haddi na ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم بعدم فللر الله أكمكم ودى رحمة وأن الله تواب هو شيء الله تواب بكرمان توبان حكيم كما قدير فيما حكم به في ذلك تكون وانا hukunci da yayi to idan tayi haka shikenan sai a sallame ta a sallame shi har abada kuma babu aure tsakanin eh babu aure tsakanin su an sun riga sun wannan shi ya rantse mazinaciya ce in ba mazina sau hudu in ba mazinaciya ba ce Allah la'anar Allah ta sauka a kansa Allah ya tsine masa kai ita kuma ta ce wallahi tallahi ƙarya yake mata wallahi har ta sau hudu kuma na biyar in ba ƙarya yake mata ba fishin Allah ya sauka a kanta shikenan sai alƙali ya ce to shikenan ku tafi kawai yanzu babu aure tsakanin Eh, amma kuma ba wanda ya sai ce mata mazinaciya ba ba wanda ya sai ce mata mazinaciya in ma ɗa ne akan ɗa aka yi ɗan kuma ba wanda ya sai ce ɗan ɗan zunubi to shari'a saɓani haka ne ke ina ga za mu tsaya a nan dai abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana sai gobe sai mu sake komawa kan aya mu duba sharhi kuma a zo da bayanin duka ko wanda za a gamsu da yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
tafsirin alkur'ani kenan da aka gabatar a masallacin shek naziru wanda yake gombe yau shida ga watan april 2023 Allah ƙara shi lafiya ya ce,